إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس اتقوا الله تعالى عباد الله فإن أضرار المعاصي وشؤومه وشؤوم الذنوب عظيم وخطير ولها من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله ومن أضرار الذنوب حرمان العلم فإن العلم نور يقذفه الله في قلب عبده والهوى والمعصية رياح عاصفة تطفئ ذلك النور قال الضحاك بن مزاحم رحمه الله ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه وذلك بأن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير عباد الله ابن تيمية يقول رحمه الله والله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع ومن أضرار الذنوب عباد الله حرمان الرزق كما أن التقوى مجلبة للرزق وترك التقوى مجلبة للفقر فما اجتلب رزق الله بمثل ترك المعاصي وأما ما نراه من واقع الكفار أو الفاسقين من سعة رزقه فإنما هو استدراج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يؤتي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ومن أضرارها تعسير الأمور على العاسه فمن اتقى الله جعل له من أمره يسرا ومن أطل التقوى جعل له من أمره عسرا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه فإن لم يحصل ذلك دل على أن في أن في التقوى خللا فليستغفر الله وليتب إليه عباد الله ومن أدرارها الطبع على قلب العاصف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نقطة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سكل قلبه وإن آل زيد فيها حتى تألو قلبه وهو الران, وهو الران الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ومن أضرارها الخصف والزلازل قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبة ومنهم من أخذته السيحة ومنهم من أخذته السيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فما حدث للأمم السابقة من الخسف والمسخ والغرق يمكن أن يحدث في هذه الأمة إذا سلكوا مسالكهم وانتهجوا مناهجهم عباد الله ومن أضرارها الاختلاف والتمزق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما صحيح رواه إمام أحمد وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختلاف القلوب نتيجة لعدم إقامة الصف في الثلاث فمن فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم صحيح ومن أضراب المعاصي الهزائم العسكرية في غزوة أهد كانت بداية المعركة لسالح المسلمين ولما رأى الرماة إخوانهم يتقاسمون الغنائم ترك مؤذمهم الجبل فكان ما كان وحصل ما حصل وكانت الهزيمة فالنصر قد ينقلب إلى هزيمة إذا حصلت المعصية عباد الله ومن أدرارها أنها سبب لهوان العبد على ربه ومتى ما هان العبد على الله سبحانه لم لم يكرمه أحد كما قال تعالى ومن يحن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ومن أضرار الذنوب عباد الله الابتلاء بدائم الأمم لقول النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي المحالقة لا أقول تهلك الشعر ولكن تهلك الدين رواه الترمذي عباد الله ومن أدرارها المعاصي محق البركة فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله لذا فإن ترك المعاصي والمحرمات سبب من أسباب نزول البركات يقول تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ومن أضرار الذنوب أنها تورث الذل فإن العزة كل العز في طاعة الله يقول تبارك وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أيها المسلمون من أضرار الذنوب والمعاصي أنها تذل النعم وأعظم النعم هي نعمة الإيمان فمن أذنب بالزنا أو السرقة أو الشرب الخمر فإنها يخرج عن دائرة الإيمان حال تلبسه بهذه المآسي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يذني الزاني حين يذني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن عباد الله ومن أضرارها أنها سبب في نزول البلاء قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ومن أضرارها زوال الأمن والإطمئنان قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ومن أضرارها عباد الله أنها تورث في القلوب كت... أنها تؤثر في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان والقلوب لا تؤطى مناها حتى تصل إلى مولاها ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة ولا تكون كذلك حتى تخالف هواها ومن أضرارها عباد الله أن المعاصي أن العاصي في أسر شيطانية وسجن الشهوات فهو أسير مسجون مقيد بالذنوب والشهوات ولا سجن أضيق من سجن الهوى ولا قيد أصعب من قيد الشهوة والمحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه عباد الله ومن أضرارها ظلمة القلب فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة فما شئت من بدع وضلالة واتباع الهوى واجتناب الهدى وإيراد عن أسباب السعادة والشغال بأسباب الشقاوة وتمتد هذه الظلمة حتى تصل إلى قبره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم ومن أضرارها عباد الله أنها تنسي العبد نفسه قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال سبحانه في المنافقين والمنافقات نسوا الله فنسيهم وينسئ وينسيه أمراض قلبه فلا يخطر بباله مداوتها فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مسالحها وأسباب سعادتها وأكثر الخلق نسوا حظهم من التجارة الرابحة واستغلوا بأسباب التجارة الخاسرة هذا عباد الله فصلوا على الحبيب المصطفى كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصل أهوالنا وأهوال المسلمين اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم يسر أمورنا ولا تعسر علينا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واجعل الجنة مسوانا اللهم أنزل الأمن على على ولايتنا خاصة وعلى نيجيريا عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mu tana magana akan cututtuka da zunubai ko illoli da zunubai yake sama ma wannan al'umma a cikin rayuwarta na kasuwanci da aikinta na gwamnati da gonakanta da gidajenta da 'ya'yanta da dukkan sauran abubuwa yadda zunubi yake samarwa da mutane illoli a cikin rayuwa dan mutane kuma sun kasa gane cewa waɗannan zunuban su suke mayar da su baya su hana su ci gaba a cikin rayuwa zunubin illa ce wacce za mu iya ganin ta tun daga kan babanmu annabi adam alaihi salam Allah ya ajiye shi a cikin ni'ima ta aljanna duk abin da ke cikin aljannar Allah ya ce masa ya ci kawai ya amfani da shi yadda ya ga dama amma doka ɗaya ce kada ya saba kada ya taba wannan itaciyar shaidan ya zo ya saka annabi adam ya ci wannan itaciyar zunubi na farko kenan kuma wannan shine sanadiyar annabi adam ya sauka da duk irin tarin ni'imar da ya masa kada ka raina zunubi wai cewa za ka yi shi na rana ɗaya ne za ka wuce annabi adam na rana ɗaya aka sauko da mu wannan duniya saboda haka mai zunubi ya daina tunanin wai sau ɗaya zai yi sau ɗayan in allah ya zai halaka ka sau ɗaya idan kai Allah sai halakar da kai kamar yadda ya ba annabi Adam ya fito da shi kuma mun ga sahabbai sau ɗaya suka yi a Uhudu amma Allah ya sai da ya sa aka kashe saba'in daga cikin su har shi annabin sai da aka karya masa haƙorinsa na gaba kamar yadda ruwaya take nuna saboda haka zunubi al'umman nan tana aikata zunubai iri daban-daban kusan za a iya cewa duk zunuban da Allah ya aiko annabawa su hana su yi kada su yi waɗannan aikin wannan al'ummar duk ta tattara waɗannan zunuban duk zunuban mutanen annabi shaibu ana yi na tauye kwanan au duk zunuban ludu na mutanen annabi lut mutane suna yi duk zunubai da aka yi na wasu munana da aka yi na al'ummomi da suka wuce wannan al'ummar tana aikata shi ya take son ta samu kwanciyar hankali ya ake za a ta samu zaman lafiya ta yaya tattalin arzikinta zai gyaru ta yaya za ta samu kwanciyar hankali ta yaya talauci ba zai dame ta ba ta yaya rayuwa ba za ta zama da kunci ba ta yaya kowanne ma in ka ɗauka ta yaya ne ba zai samu wannan al'ummar ba dole zai same ta saboda in tsarkakuwa kake ji baka kai annabi adam ba in tsarkakuwa kake ji ba kai sahabbai ba amma kuma ga yadda Allah ya musu saboda zunubin da suka aikata saboda haka hudubar za ta kirga wasu abubuwa goma sha takwas da suka samu wannan al'umma a cikin wannan hali na zunubai da mutane suke aikata kuma wallahi in ba dainawa aka yi ba wayin uttum uduna kar kai tsammanin Allah zai ji tausayin ka kana zunubi wallahi ba zai ji tausayin ka ba duk abin da ya hana ka aikata zaka haɗu da shi saboda haka ka kiyaye makanka domin ka samu zaman lafiya godiya ta tabbata ga Allah muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman shiriyarsa muna neman tsari daga munanan ayyukanmu muna neman tsari daga sharrin rayukanmu wanda Allah ya shiryar da shi shi ne shiryayye wanda kuma Allah ya batar da shi babu wanda zai shiryar da shi muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai bai da abokin tarayya ya ku mutane ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya ya ku mutane ku ji tsoron Allah ubangijin ku dai halitta ku da gare guda ɗaya ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin ya kasance akan ku mai saurare ku ji tsoron shi Allah da kuke roƙonsa bukatun ku gare shi kada ku yanke zumuncin ku Allah ya kasance akan ku mai saurare ya ku mutane masu imani ku ji tsoron Allah ku kyautata ayyukanku Allah zai gyara muku ayyukanku wanda diye ma Allah da'a yawa manzon Allah da'a wannan ya rabauta da rabo wanda yake mai girma mafi gaskiyar zance shine littafin Allah tabaraka wa ta'ala mafi kyakkyawar shari'a ita ce shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura wato sune fararrun abubuwa cikin addini domin dukkan wani abu fararre na addini bid'a ce dukkan bid'a kuma bata ce ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah lalle ku sani cututtuka na ma'anar zunubai da yake samun ku da shi'uncin zunubai yana da girma kuma yana da hatsarin gaske akan mutane yana fitar da gurabe munana a cikin rayuwar al'umma da abubuwa na zargi sannan yana cutar da zuciya zunubi yana kuma cutar da jikin dan adam sannan yana cutar da lahirar dan adam babu ma wanda ya iya sanin cutar wadda zunubi yake a cikin jikin dan adam da duniyar dan adam da lahirar dan adam illa Allah shine kadai ya san illar da zunubi yake samar masa yana daga cikin cututtuka da zunubai suke samar wa mutane a haramta musu samun ilimi idan ka lura jahilci yayi yawa ya bayyana ko ina saboda haka yana daga cikin cutar da zunubi ya hana ka fahimtar ilimi ya hana ka kuma yin ilimi domin ilimi wani haske ne wanda Allah ke jefawa a cikin zuciyar bawa ita kusan zuciya da zunubi da aikin sabo wata iska ce mai kadawa wannan tana bushe wannan hasken da Allah ya saka a cikin zuciyar dan adam imamu bahaq yana cewa Allah ya masa rahama babu wani mutum da zai san da zai haddace wani abu na alqur'ani sannan ya manta shi face zunubi ne ya haddasa masa wannan za ka haddace wata kalma ta alqur'ani kuma ka manta ta face zunubinka ne ya jawo wannan wannan ku saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗin cewa dukkan abin da ya same ku na musiba to saboda abin da hannunku ya aikata ne duk da haka ina afuwa a mafiya yawa in ji shi Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin manya-manyan bala'i a ce ka haddace wani abu na alkur'ani kuma ka manta shi musifa ce akan ka wannan ibnu taymiya yana faɗi yana cewa Allah yana daga cikin abin da Allah zai yi wa wani mutum ukuba akan zunubansa a lokacin da ya samu shiriya kuma ya bar shiriyar ta kubce masa a lokacin da ya samu ilimi mai amfani kuma ya yin amfani da shi abu na biyu yana daga cikin cutarwa da zunubi yake ma wannan al'umma ya haramta masa samun arziki yau ka dubi yadda talauci ya babai al'umma an nema an nema ba a samu ba zunubi ya talauta al'umma kamar yadda tsoron Allah yake jawo arziki haka kuma barin tsoron Allah yake jawo talauci babu wani talauci da yake faruwa a cikin al'umma face sababinsa yawanci rashin tsoron Allah ne tabaraka wa ta'ala abinda muke kallo watakila kaga Allah ya azurta kafiri sabanin abinda kake tsammani ko ya azurta wani fasiki ya bashi yalwata wannan istidraji ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan kaga Allah yana ba ma bawa abun duniya kuma yana saba ba Allah kuma yana sabon abin da yake so manzo Allah yace istidraji ne akan sa sannan sai annabi ya karanta wannan aya yake cewa lokacin da suka manta da Allah suka manta da abin da muka tuna musu sai muka bude musu kofofin duniya su ji daɗi bayan suna cikin jin daɗi sun na alfahari da jin daɗin su sai muka kama su Allah ya ce sai ga sunan sun zamanto masu ɗebe kauna akan ba za su ci nasara ba cikin rayuwar duniya na uku yana daga cikin abin da zunubi ke sabbaba ma wannan al'umma ya saka mata tsanani a cikin al'amari yau ka duba yadda ake cikin tsanani na rayuwa kowa yana cikin tsanani duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ya yi alkawarin zai sanya masa sauki cikin suratul talaq wanda ya wofantar da tsoron Allah ya ce ba ruwansa da Allah zai yi abin da ya ga dama za mu sanya masa tsanani in ji Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani yana cewa wanda duk ya ji tsoro na zan sanya mafita a cikin al'amarinsa zan kuma azurta shi ta inda baya tsammani wanda duk ya dogara gare ni na isan masa inji Allah tabaraka wa ta'ala domin ni ne mai kaiwa matukar al'amari idan kaga ya faru da kai akan haka kana cewa kana jin tsoron Allah amma ga rayuwa da kunci da komai ba ka yin wasu abubuwa jaddada istighfari ka jaddada tuba kaga yadda Allah tabaraka wa ta'ala zai canza rayuwarka daga tsanani zuwa sauki abu na hudu da yake zunubi yake jawo ma wannan al'umma tana samun wahalhalu a rayuwa shine Allah yana yunke zuciyarta akan aikin sabo sai mutum ya aikata sabo sai yayi dariya sai yayi aikin sabo sai yayi dariya yayi sabo kuma ya gwane ubangiji yayi sabo yayi ma Allah dariya kuma ya ki yin tuba ga abin da yake aikatawa na zunubi babu shakka wannan Allah baya son sa da irin wannan matakin sai Allah ya saka tsatsa a cikin zuciyarka ba kai ba maganar tuba zuciyarka ta nauyi son zuciyarka ya jaka ya zamanto ba za ka iya komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba kullun sai aikin zunubi kake ina aikin zunubi kaje duk inda aka ganka zunubi tafiyarka zunubi zamanka zunubi kwanciyarka zunubi cin abincinka zunubi maganar kama zunubi yawon da kake a gari ba zunubi Allah ya ce za mu mai da zuciyarka ta zamanto ta yi tsatsa shine fadin Allah da ya faɗa cewa yayi tsatsa a cikin zukatansu abinda suka zamanto suna aikatawa abu na biyar da zunubi yake jawo ma wannan al'umma shine girgizar ƙasa Allah zai kama ƙasa wani gurin ce girgiza ta ya halakar da mutane ya rusa gine-ginensu ko ya tura musu ruwa ya musu ambaliya ya ɓata abubuwansu duka ya lalatar da abubuwa zunubi yana jawa wannan sai Allah ya sauko ruwan da ya wuce bukata idan an sauko muku na bukata na rahama ne in Allah ya ga dama kuma ya sauko muku da ruwan azaba ya mamale ko ina shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani yana cewa kowaɗanne muna kama su da irin nasu laifin wasu iska muka tura musu wasu ku kama su muka yi da tsawa wasu kuwa abinda muka yi musu shine dulmiyar da su muka yi da ruwa muka turo ruwa ya lalata gidajensu ya rusar da gidajensu ya kakkashe wasu Allah ya ce ni ban yi zalunci ba su suka zalunci kansu da kansu dukkan abin da kaga ya faru a al'ummomin da suka gabata na dulmiyarwa da ruwa na sauran wasu abubuwa da aka musu to babu shakka Allah ne ya yi wannan saboda zunubansu kuma ya tabbatar da cewa idan wannan al'umman ta tsaru da irin tsarinsu ta aiki irin nasu ta farkinsu ta tafi akan haka to ita ma za mu iya mata azabobi iri daban-daban ko da ba mu halakar da ita gaba ɗaya ba abu na shida daga cikin abin da zunubi ya sama ma wannan al'umma shine ikhtilaf wato shine sabani ka dubi yadda ake zage-zage yanzu a cikin facebook ka dubi yadda al'umma ta dawo banda zagin junanta ba abin da ake musulmai baka san ma iya kasuwar da suka yi ba a yanzu kowa yana zagin dan uwansa Allah ya kawo rarrabuwa saboda zunuban mu wannan ya zagi wancan wancan ya zagi wancan wancan ya bata wancan wancan ya bata wancan wannan ya bata addinin wannan ya bata asalin wancan ya zagi wancan ya cutar da wancan yau haka muka dawo zunubi shi ne ya jawo wannan sabani da ake ta zage zage a cikin Facebook manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa na rantse da wanda raina yake hannunsa mutum biyu ba za su kaunaci juna ba sannan a raba tsakaninsu sai dan zunubi musuluncin nan guda ɗaya ne shi kaɗai da ake amma yau al'umma ta dawo banda zage-zage ba abin da take a tsakaninta mutumin da bai san komai bai ya zagi wanda ya san komai ya zagi to sai ka rasa waye jahilin waye malamin kowa da kowa bacin yake ta yi akan dan uwansa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ta harshen banzan sai yana cewa wannan ba zai faru ba ku samu irin wannan matsalar wato sai in kuna aikata zunubai zan rarraba ku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi a hadisin Nu'man bin Bashir yake cewa manzon Allah ya fiskance mu a cikin masallaci da fiskar sai fiskanto mu yace ku daidaita sabu wallahi ko ku daidaita sabu ko kuma zan saba tsakanin zukatanku ku ta zagin junanku kuna gaba da junanku yau a masallaci haka ake ana fita wasu suna sallah ba sa magana da juna idan kiyar da ta wuce wannan kuma da sunan kun tsaya a gaban Allah liman guda daya alqibla ku guda daya littafin ku guda daya manzon ku guda daya alqur'anin ku guda daya Allah da kuke bauta guda daya aljannar da kuke so guda daya amma Allah ya saba zukatan ku kuna zagin juna saboda tsabar zunubai da mutane suke aikatawa abu na bakwai yake cewa daga cikin abubuwan da zunubai suke jawa za a samu rushewar sojoji a cikinku sojojin kuma ba za su iya komai ba kuma idan ka duba ba sa iya komai din idan ka duba za ka gani hatta masu tsaron ku Allah ce zan rusa su da dalili malam yake cewa saboda sojojin annabi a udu suka saba ma Allah sahabbai su ne sojojin amma Allah ya rusa su sau da idan muka yi zunubi da zunubanmu suka yawa hatta sojojin da ake da su Allah zai rusa su ba za su iya aikin da ya kamata su yi ba sakamakon zunubanmu kuma wannan ya faru a fili a dutsen uhudu abin da ya faru kenan sahabbai sun samu sabani su ne sojoji da yaki amma sai da aka ci nasara a kansu saboda zunubai don haka zunubanmu ya kai cewa sojojinmu ma ba za su iya aikin ba masu tsaron ma ba za su iya ba waɗanda ake ganin za su iya ɗin duk ba za su iya ba saboda zunubanmu Allah ya lalata komai domin illar zunubi kuma ga shi nan muna cikin cutar amma har yanzu zunuban kuma ake aikatawa abu na takwas yana daga cikin zunubai cewa yana sa ku wulaƙanta a gaban Allah Allah ba zai kalle ku da daraja ba ko kun shiga matsanani Allah ba zai tausaya muku ba saboda ku wulaƙantattu ne Allah ya wulaƙantar da ku saboda zunubanku da kuke aikatawa ubangiji ya faɗa cikin alkur'ani yana cewa duk wanda na wulaƙanta shi bai da mai girmama shi in dai ni na wulaƙanta ɗan adam to ba wanda ya isa girmama shi a duniya in kaga an girmama ka to Allah ne ya girmama ka amma in na wulaƙanta ka babu wanda ya isa ya dawo maka da girman ka ba kuma yanzu mukan anan yankin gaba ɗaya mun wulaƙantu mun zama to ga yadda muke ga yadda ake kallon mu a ƙasar ba mu ji daɗi ba a siyasa ba mu ji daɗi ba a mulkin ƙasar ba mu ji daɗi ba a wajen Allah kuma mun kasa zuwa mu gyara ayyukanmu shi yasa bandan Allah yake cewa idan bawa ya wulaƙantu a hannun Allah to dukkan sabubban alheri zan yanke masa su zai zama to ba zai iya samu ba sannan kuma dukkan kofofin sharri zan buɗa masa idan kun duba muna cikin sharri muna cikin kaskanci muna cikin wulakanci muna cikin abubuwa dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dama mutane iri biyu ne ko dai mai bin Allah mai tsoron Allah mai karamci a idon Allah ko kuma shaqi tababbe fajiri wulakantacce a wajen Allah yanzu haka muke yana daga zunubai na tara illarsa da take jawa yana jawa bala'i da cututtuka a tsakanin al'umma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya sauka a cikin ku cututtukan al'ummomin da suka wuce kafin ku cututtukan waɗancan al'ummomin da suka wuce kafin ku akwai hasada muna da hasada a cikin mu akwai kiyayya muna da kiyayya a cikin mu waɗannan abubuwa guda biyu manzo Allah ya ce suna aske aikin mutum ɗan adam ba wai suna aske gashin kan ɗan adam ba suna aske addinin mutum ma gaba ɗaya su share shi ya zama to bai da addini saboda ya saka hasada ya kuma sa wasu al'amura a ciki manzo Allah ya ce har yanzu da samu wannan cutar za ta samu wannan al'umma mutane za su zamanto a shararai su zamanto masu barna zamanto ba su da buri sai tara dukiya kuma sai ga kyashi a cikin a rayuwarsu sai ga kiriya kuma kowa yana son ya tara ga hasada ga kyashi ga gaba kuma ga sharri waɗannan duka zunubai suke jawo su abu na goma daga cikin illar da yake samun wannan al'umma na zunubai shine Allah yana shafe albarkar rayuwarta ba za ka samu ko da 'yar kaɗan ba cikin albarka yanzu mutum zai iya wuni tun da safe har dare ya je ya kwanta akan gado amma in ka tambaye shi wani abu ɗaya zai alfahari da shi a wajen ubangiji don ya shiga aljanna sai ga babu rayuwa ta tafi babu albarka ba wai ka samu kuɗi shine albarka ba mai ka tanada a rayuwa ta lahira mai ka tanadar za ga cewa hatta addini kawai sallah ita ce ta rage da manzo Allah ya ce ita ma za a zare mata khushu'i idan an yi ta babu khushu'i a ciki saboda haka ana shafi albarkar mutane ana shafi albarkar rayuwa saboda zunubai Qur'ani ya faɗa yana cewa da mutanen alƙarya za su yi imani su ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da zan bude musu albarka daga sama da kuma ƙasa sai dai sun ƙaryata ni in ji Allah saboda haka sai na kama su da abin da suka zamanto suna aikatawa abu na goma sha ɗaya wadda ke sawa wadda ke jawo al'umma wato tsanani ko kasantuwa a cikin wannan al'umma shine zunubi yana gadar da kaskanci duk wata ɗaukaka da ka sani dukkan ɗaukaka tana cikin bin Allah ne shi yasa Qur'ani yake cewa wanda ya kasance yana son girma da buwaya to a wajen Allah girma yake da buwaya wanda ya kasance yana son wannan girman ya neme shi a gurin Allah ta hanyar yi ma Allah da'a da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala da yin kalmomi nagartattu da kuma ayyuka nagartattu domin mai bin Allah mabuwayi ne ko da ko ya kasance fakiri ne ko da ya kasance bai da mai taimakonsa ko da ya kasance bai yin wani abu amma dai yana bin Allah to babu shakka yana cikin wato girma ya zo a cikin alƙunutun manzon Allah yana cewa wato baya kaskantuwa wanda ka jibance shi ya Allah kuma sannan wanda ka ƙi shi baya samun buwaya imamu wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi wanda duk ya bi Allah babu shakka Allah zai jibinci al'amarinsa cikin bin cikin bin Allah a bisa gwargwadon da'ar da ya yi mashi Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya saba ma Allah to Allah ko zai dawo masa da sakamakon sakamakon sakamakon sabansa gwargwadon yadda yake saban kuma kaskanci zai same shi gwargwadon yadda zunubin sa yake kuma Allah zai sanya masa kaskanci akan al'amarin da ya saba na shi ubangiji tabaraka wa ta'ala daga cikin illar da yake sabon wannan al'umma na zunubai na goma sha biyu shi ne yana gusar da ni'ima yau idan ka duba dukkan ni'imomi sun kau babu wata ni'ima bayan imani kamar zaman lafiya yau an rasa ta a cikin wannan ƙasa babu shakka Allah yana gusar da ni'imar da yawa mutane babu mafi girman ni'ima kamar imani da Allah wanda aka ce ma yayi zina ko kuma yayi zunubi na zina ko yayi zunubi na sata ko yayi zunubi na shan giya to ai ya fita daga da'irar imani a lokacin da yake cuɗanyuwa da wannan mummunan aiki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa bai zina ba zai yi zina ba lokacin da yake da imani kuma mai shan giya ba zai sha giyarsa ba lokacin da yake sha yana da imani haka nan barawo ba zai yi sata ba lokacin da yake yin sata yana da imani idan mutum ya yi waɗannan ɗaya daga cikinsu to ya fita daga imani duk wata zaman lafiya da ni'ima Allah ya tuɓe masa shi har sai lokacin da imanin sai dawo abu na goma sha uku yana daga cikin cutar wadda zunubi yake ma wannan al'umma yana saukar da bala'i a cikin al'umma zunubi yana jawo musifa domin Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yana cewa dukkan abin da ya same ku na musifa daga abin da hannunku ne ya aikata ina ma yin afuwa akan mafiya yawa dukkan abin da kaji ya samu waɗannan bayi a cikin jikinsu na rashin lafiya ko dukiyarsu ko 'ya'yarsu ko kuma cikin wani abu da suke so ba su samu yadda suke so ba to babu wani dalili gabatacce kamar abin da hannunsu ya gabatar musannan duk da haka Allah tabaraka wa ta'ala wato yana yin afuwa akan mafiya yawa abu na goma sha hudu daga cikin abin da ke samun wannan al'umma na illoli na rayuwa shine Allah zai gusar da zaman lafiya da nutsuwa a cikin zukatan mutane yanzu babu zaman lafiya babu ni'ima babu kwanciyar hankali akan hanya kana tsoro da daddare kana tafiya kana jin tsoro a gidanka ma kana jin tsoro a ofis kana tsoro a kasuwa kana tsoro ko idan Allah ya cire aminci ya bar mutane cikin tsoro saboda zunubansu ubangiji tabaraka wataala ya faɗa yace ai na baku misalin wata alƙariya wadda ta kasance amintacciya ina kawo mata arziki abinci abubuwan da take so ta kowane bangare da ta kafirce gun ta aikin zunubi sai na dandana mata bala'in yunwa da bala'in tsoro saboda abin da ta aikata wannan sunna ce ta shi Allah zai yi a cikin kowace irin ƙasa idan ya ga dama abu na goma sha biyar yana daga cikin wato zunubi ko illa da mutane suke samu cewa zunubin yana tasiri a zukata ko ka yi wa'azi ba za a ji ba ko ka faɗa ba za a yi ba ko mutum yana kallon Allah ya hana amma zai aikata yana ma da sani a zuciyarsa yana jin abin haramun ne amma kuma yana yi saboda zunubi ya ke ƙasar da zuciya da haka mutane suna yin sako da sani ba wai da rashin sani ba galibin masu sako suna yi ba wanda zai je ya tsuguna ya zina bai san cewa harabun yake ba ba wanda zai je ya tsuguna ya sata bai san cewa harabun yake ba ba wanda zai yi ha'inci ya zalunci wani bai san cewa harabun yake ba kowa ya sani saboda zukatar zunuban sun ƙi ƙasar da zuciya ko an faɗa musu Allah ba sa ji ba sa kuma buƙatar jin maganar Allah saboda haka haka anan ake tafuwa kuma wannan irin zuciya ba za ta iya sadar da kai zuwa ga ubangiji lami lafiya ba ba za ka kai ga haduwa ga Allah kana lami lafiya ba domin yadda ka saba haka kuma Allah tabaraka wataala zai saba maka shi ma in ba tuba kai ba abu na goma sha shida yana daga cikin abin da yake samun wannan al'umma cewa wato idan mutum al'umma ta dawo zunubai take aikatawa to za ta fita daga bayin Allah su koma bayin shedan sai shedan yadda ya sarrafa su yanzu idan kana so ka kafa wani abu na shaidana ka ga yanzu za a cika guri ka kafa wani abu na Allah kuma ka ga yanzu duk za a watse saboda haka duk al'umma tana nema ta zama jama'ar shaidan shaidan ya tattara ta yana nema ya saka ta cikin kurkuku shi ko wanda aka sa shi cikin kurkuku a daure yake yana ɗore ne da son zuciyarsa da irin abin da ya jawo masa ya shiga wannan gunan babu wani kurkuku da zai iya saka cikin kaskanci kamar son zuciya da kake bi babu wani abin da zai jawo maka wahala kamar aikin sako da kake yi a cikin wannan rayuwa din saboda haka ka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ka daina amsa kururuwar shedan abu na goma sha bakwai yana daga cikin wato cuta da zunubi ya jawo a cikin wannan al'umma shine zukata sun yi baki kirin babu tausayi babu haske babu soyayya babu kaunar juna domin imani haske ne sabo zunubi ne sabo duhu ne saboda ka imani yana raguwa ta hanyar munanan ayyuka daga munanan ayyukan da kake aikatawa na bin son zuciya da nisantar shiriyar Allah tabaraka wa ta'ala da bijire ma nasoshin alkur'ani da kake da shagaltuwa da abubuwan shakiyanci na batsa da kake lodawa cikin waya da sauran wasu abubuwa da kuma ƙara tsawaita duhun da kake yi har sai ya kai ka zuwa ga kabari baka tuba ba irin wannan halin za ka fuskanci Allah ka mutu da irin wannan halin babu shakka manzan Allah ya yi gaskiya da ya ce waɗannan kabarurruka da kake kallon su an bubbun da mutane ya ce cike suke da duhu baki kirin subhanallah Allah ka tsare mu ya ce in ne musu salati dai addu'a a kansu Allah zai haskaka musu kafin wani lokaci Allah ka tsare mu ya Allah abu na goma sha takwas na ƙarshe yana cewa zunubi yana sa mai yinsa ya manta da kansa yau idan ka duba da mu da gwamnatocinmu da 'yan majalisu duk mun manta da abin da zai amfani ƙasa kowa abin da ya ga dama yake ga majalisa ga komai amma ba za su iya kawo abin da zai amfani ƙasar ba sai dai abin da kawai zai amfane su saboda haka mun manta da kanmu ƙur'ani dama ya faɗa yana cewa lokacin da muka yi muku gargaɗe kuka yi watsi da mu kuka manta da mu to sai muka mantar da ku kawo nan kuma kuka zamanto fasikai saboda haka abinda zai amfani kanku da kanku ma sai ga babu ka je majalisa kaga ana ta tarkiki akan abin da bai shafi al'umma ba ka je wajen gwamnatoci kaga suna ta musu akan abin da bai shafi al'umma ba haka za ka yi ta gani yanzu idan ka shiga facebook abin da malamai ma suke bai shafi al'umma ba ya kamata a ce karantar da mutane suke amma yau su ba sun dawo wani abu daban sai wancan ya caki wancan wancan ya caki wancan wancan ya faɗi abu wancan wancan ya ce kaza al'umma duk ta dawo mutahayyira al'umma ta dawo a rikice ta manta ma da kanta ina ta fuskanta ina zuwa sai musu sai jayayya Allah ya ce in dai kuna da zunubi to zan mayar da ku haka kuma wannan gaskiya ne shine abin da yake afkuwa a yanzu al'umma ta manta da kanta ba ta iya gabatar da kanta wajen alheri ba ta iya gabatar ma kanta abun alheri ya ce za mu mantar da kai kanka da kanka kuma babu wani laifi babu wani aibi wadda ya fi kamar ka manta da kanka wajen gabatar ma da kanka aikin alheri babu hadarin da kake fuskanta kamar a ce ka manta wajen gabat wajen gabatar ma kanka alheri a lahirarka ko kuma ka manta da abin da zai kyautata rayuwarka saboda haka ciwo ya kama zukata babu magani sai tuba zuwa ga Allah ba magani wallahi sai tuba zuwa ga Allah kowa ya gyara kansa kowa ya koma zuwa ga Allah kowa ya makansa hisabi lahirar ka kai kadai kabarin ka kai kadai tambayoyin ka kai kadai tsayuwar ka gaban Allah kai kadai hisabin ka kai kadai shiga wutar ka ko aljannar ka kai kadai dan haka kai makanka hisabi ku yi manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam Allah kai tsira a bisa wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka bi shi har zuwa ranar sakamako ya Allah ka buwayar da musulunci da musulmai Allah ka dirkakar da makiyanka makiyan addininka bangiji ka shiryar da waɗanda suke tsayanta ka ya Allah Allah ka kyautata halinmu ya Allah bangiji ka ba mu ikon tuba zuwa gare ka ya Allah Allah muna roƙonka harshen da zai yi ta ambatanka da tuba Allah muna roƙonka ya Allah ka ba mu harshe mai gaskiya Allah muna roƙonka aljannarka ya Allah Ubangiji muna roƙonka gafararka ya Allah ka yafe mana Ya Allah ka sauƙaƙa al'amuran mu a rayuwa Ubangiji kada ka tsananta mana ya Allah Allah ka warkar da marasa lafiyar mu ka ji tausayin mamatan mu ya Allah ka yi musu rahama ka sanya aljanna ta zamanto makomar mu ya Allah muna roƙonka ya Allah ka saukar da aminci da zaman lafiya a jihar Gombe a keɓance da kuma Najeriya gaba ɗaya. Ubangiji ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya kuma ba mu rabo mai kyau a lahira. Ka tseratar da mu azabar wuta. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. فقوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله وإياكم